الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وتجلنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استودعتك ما علمتني فارده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله شافينا نوى قوائد شافينا شافينا أنام babu sunanin salati wannan babu ne na sunnonin sallah wa amma sunanin salati amma kaga sunnonin sallah fa samaniyata ashara goma sha takwas ne ittafaqa alaihal ulama'u malamai sun yi ittifaqi a gare ta ma'ana ra'ayinsu ya haɗu babu saɓani cewa waɗannan abubuwa su ne sunnonin sallah awwaluha na farkonta raf'ul yadaini daga hannaye guda biyu inda ihrami a wajen kabbarar harama sunnatun sunna ne ita kabbarar haramar farilla ce Allahu akbar ta farkon nan farilla ce duk wanda bai yi ta ba bai da sallah to amma daga hannu din shi kuma sunnatun sunna ne wa qira'atu surati da karatun sura ba'da al-fatiha bayan fatiha sunnatun sunna ne ita fatiha farilla ce duk wanda ya bar fatiha ba yi da sallah to amma sura da ake karantawa bayan fatiha ita kuma sunnatun sunna ne inda mantuwa ka bari za ka yi sujada kabri ina fata an gane wal qiyamu laha da tsayuwa domin karanta sura sunnatun sunna ne ita kanta sura sunna sai tsayuwar ta ma sunna ce wal jalsatul ula da zaman tahiya na farko idan sallar mai tahiya biyu ce zaman nan na farko gaba ɗayansa sunnatun sunna ne wa qira'atu tashahhud da karatun tahiya karanta tahiya a sallah sunnatun sunna ne kaga zaman sunna ne ita ma tahiyar sunna ce shi yasa an aka manta zaman tsakiyar nan ake yin sujada kabli saboda an bar sunna biyu an bar tahiya da kuma zamanta wa takbiratu da kabbarori ilal julusi har zuwa zama sunnatun sunna ne wato ka yi kabbara kafin ka zauna in daga tsayuwa ka taho ko kuma in daga sujjada ka ɗago ka yi ta a wannan tsakanin sunnatun sunna ne bayan kabbarar harama kenan wata ya munu da damaitawa bira'asika da kanka kalilan kaɗan inda salami a wajen sallama ita sallamar farilla ce amma ka damaita da kanka sallamar farkon na assalamu alaikum ka damaita kanka a wajen yin sallama sunnatun sunna ne wal jahalu da bayyana karatu sunnatun sunna ne wasiru da asirta karatu sunnatun sunna ne fi mahallihi ma a cikin mahallinsu mahallin da ake bayyanawa ka bayyana sunna ne mahallin da ake asirtawa ka asirta sunna ne wa sami Allahu liman hamidahu da faɗin sami Allahu liman hamidahu sunnatun sunna ne ga liman da mai sallah shi kadai banda mamu shi mamu sai dai ya faɗi rabbana wa lakal hamd ko allahumma rabbana wa lakal hamd wa raddu salami da juyar da sallama ta biyu an yaminihi a gefen damansa ko an yaminihi kuma an ya sarihi din ne yake wa an ya sarihi na ji dai raddu salami juyar da sallama ba an yaminihi ba ne an imamihi ne sallama ta farko mai ce a wanda gefe ake yin ta to kuma nan ma ce an yaminihi sallama biyu ba ya gefen dama sababul kalami ne an imamihi ba an yamini ba wa raddu salami bayan kai ta farko ai mun ce farilla ce ko mun karanta ta ji a cikin farillan sallah ko wassalamu min salati faradun to kuma ya za a ce kuma nan ma a jefan dama wannan sallama ta biyu ce da zai yi raddinta an imamihi ga limaminsa wanda jiya muka siffanta ta a sharhin risala a adawi sunnatun sunna ne yayi wa limaminsa raddi sabaqul qalami ne wa an yasarihi da kuma juya da sallama ta uku a gefen hagunsa in kana biha ahadun ya kasance akwai mutum guda a gefen hagun kuma mutumin da yake gefen hagun ba masubuki bane wanda tare kuka yi sallama da shi ya maka sallama ka ta dama kai yayi wa to in kai taka ta farilla a dama kai wa limamin karaddi ta biyu to yana da haƙƙi shi ma da ya ma sallaman nan ka juyar masa da sallama ina fata an gane kai ma wanda kai wa a gefen dama kana da haƙƙi idan ya tasa ta dama yayi wa limamin saraddi kai ma ya juyo gefen hagu ya yi maka raddi in kana biha a hajjun kenan sunnatun sunna ne wancan lalle an imami ne ba an yi ne in ta ha sunanu salat sunnonin sallah a nan suka kare alhamdulillah sai ne aka bari shafi na nawa shafi na ashirin da nawa shafi na talatin da biyu sai na za mu tashi na'am alhamdulillah da aka yi walmukutaru lil magaribi lokaci abin zaɓi ga sallar magariba lokacin da aka zaɓa mata a sallace ta a cikinsa ƙadara ma tu sallafi gwargwada abin da aka sallata ne a cikinta ba da shuruɗi ha bayan sharuɗanta me sharaɗin magaruba ba a sallatan ta sai rana ta faɗi hatta tawarat bil hijabi to idan rana ta faɗi daga faɗuwar rana ba a yin sallah sai da alwala kai alwala kai iqama kai kabbarar harama kai raka'a uku kace assalamu alaikum bukutarinka ya kare shi yasa mai iziya ce maka yuqaddaru bi fi'liha yake wa huwa bayyukun mai kunci ne ba yi da yalwa kuma yake yuqaddaru ana qaddara mukutarin magariba bi fi'liha da aikata ta ba da tahsili shuruɗiha bayan tabbata sharuɗanta kamar yadda nan yake maka shi ma ba da shuruɗiha ita magariba ta fi kowace sallah ƙanƙantar mukutari amma ta fi kowace sallah tsawon laruri daga wannan lokacin idan ta fita a bukutari tana laruri ba za ta zama ƙara'i ba sai alfijir ya hudu ƙaku ai ta fi kowace tsayin laruri amma kuma ta fi kowace taƙaituwar bukutari domin ana ƙaddara lokacin ta na bukutari da fi'iliha da aikata ta ba da tahsili shuruɗiha bayan tabbatar sharuɗanta. shi ne ma yake maka kadira masu sallafihi gwargwadon abin da aka sallace ta a cikinsa shi lokacin ba da shuruɗi ha bayan sharuɗanta na faɗuwar rana. Wal muktaru lil isha'i shi kuma lokaci abin zaɓi ga sallar isha min majibi shafaki daga ɓoyuwar shafaki ne jajajajen nan na bayan magaruba da guntun hasken rana bayan rana ta faɗi shine shafaki to idan ya koyi ya zama babu jan haske ko ruwan ɗorawa to isha ta shiga muku tari ila sulusin lailin awwali har zuwa ɗaya bisa ukun dare na farko in ka kasa dare awa wato kashi uku to ɗayan daga cikin kashi uku na farko shine ƙarshen muku tari isha in lokacin da rana kake faduwa ƙarfe shida ne to in ka samu awa hudu shi ne sulusun awa goma sha biyu yawa hudu sau uku ba shi ne sha biyu ba dare yana da awa sha biyu yini yana da awa sha biyu awa ashirin da hudu to idan rana tana faduwa karfe shida ne idan ka lissafa bakwai takwas tara goma shi ne sulusun lailin awwali awa hudu bayan faduwar rana shi ne ƙarshen mukutarin sallar isha in kuma rana tana faduwa karfe bakwai ne kamar farkon damuna ko tsakiyar damuna karfe bakwai ake magaruba ko to in ka ɗauka ƙarfe takwas tara goma sha ɗaya in ka samu awa hudu shine ƙarshen mukutari na sallar isha sulusul lailil awwal wa daruriyuhuma darurun su su biyu magariba da isha yana karewa ila duri da fajr zuwa hudawa alfajr kamar yadda na faɗa magariba daga an yi sallama ta shiga laruri har isha ta shiga mukutari suna tare magariba laruri isha mukutari har sulusul lailil awwal mukutari isha ya kare sai su haɗu tare su yi musharaka suna cikin laruri su su biyu ila tulu ilfajir har zuwa hudawan alfajir to alhamdulillah ba sa zama ƙara'i sai alfajir ya hudu sai me izziya shafi goma sha nawa shafi na goma sha bakwai ina za mu tashi asalisatu farilla farilla ta uku daga cikin farillan alwala gasulul yadaini wanke hannaye guda biyu ma'al mirfaqaini tare da gwiwoyin hannaye guda biyu ina fata an gane wanke hannaye ma'al mirfaqaini tare da gwiwoyin hannaye wannan ya nuna cewa zaka shigar da gwiwoyin hannayen a cikin wankewa tunda ma'a yake tare da gwiwoyin hannaye a wata nuska za ka ji maka illal mirfaƙai zuwa gwiwoyin hannaye ina fata an gane to malaman malikiya yawanci sun tafi akan shigar da gwiwoyin hannayen yana cikin wankewan alwala na farilla saboda suka ce ilaɗin nan da Allah ya faɗa tana babin ma'ani da Allah ya ce wa aidiyakum ilal marafiki Qur'ani ai ba cewa wa aidiyakum ma'al marafiki ba. Ko to me yasa nan ma yake maka ma'al marafiki ko ma'al mirfaqaini bayan Qur'ani cewa wa aidiyakum ilal marafiki. To sai malamai suka ce ila din ta alqur'ani tana babin ma'ani ana kawo hurufin jarri a wani bagire amma tana wakiltar wata ‘yar uwarta ne, har suka kawo misali da ayar Alƙur'ani a ƙisar adawa da Allah yake cewa wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum idan kuka tuba daga kafirci Allah zai ƙara muku ƙarfi ila din nan bi ma'ana ma quwwatikum tare da ƙarfin da kuke da shi a nan ba za ka fassara ila a babinta ba ba za ka ce Allah zai ƙara muku ƙarfi zuwa ƙarfinku ba ba za ta ba da ma'ana ba ma'anarta mun ji malaman tafsiri ma'ani wa yadidkum quwwatan ma'a quwwatikum Allah zai ƙara muku ƙarfi tare da ƙarfin da kuke da shi suka ce to ita ma waccan ilal marafiki irin waccan ce ma'ana ku wanke hannayenku ma'al marafiki sai aka ce ilal marafiki wa yajibu takalilu asabi'ihima yana wajaba a tsatsefe ɗan yatsun hannaye lokacin da ka zo wankewa zuwa gwiwar hannun to tsakanin ɗan yatsun nan ka tabbatar ka tsatsefe shi arrabi'atu sunna farilla ta hudu masu jami'in ra'asi shafar baki ɗayan kai wannan a mazhaba kenan ta malikiya dukkan kai ake shafa gaba ɗaya ba ba bangare ba amma a mazhabar shafi'iyya ɓangaren kai ake shafa shi kuma dalilin saɓanin ba'ul jarrin nan da aka ce wamsahu bi ru'usikum maliku yace ba'u tad'iri ce ma'ana wamsahu bi ba'di a bi jami'i ru'usikum wato ba'ul jarri ce ba ba'u tad'iri ba yawa a malikiya ma'anarta wamsahu bi jami'i ru'usikum imamu shafi ya ce a ba'u tab'iri ce wa musahudi ba'adin ru'usuku su saboda haka ko da yatsa ɗaya ka taɓa ruwa kai haka shi kenan ka ba da farin wannan a shafiya kenan in dai ka samu ɓangaren kai shi kenan malukan ce a'a ya ce to ai akwai wata bar irinta ita ba a fassara mana ne ya ce da aka zo taimama mai Allah ya ce fatayamma Musa idan ɗayiban wamsahu jime bi wujuhikum kan an ce wamsahu bi ru'usikum na an ce wamsahu bi wujuhikum shi ma an shafi bangaren fuska yayi sha bai ce a'a nan kam ya shafi fuska gaba to ai da iri ɗaya ne yau kai ma ka faɗa a nan da imam mali ya kafa hujja ya fasa ya fasa alqur'ani da alqur'ani in dai har can an yadda ba'ul jami ce wamsahu ko famsahu bi jami'i wujuhikum to ya kamata wajen wankewa ma a wajen shafar kai ma a ce wamsahu bi jami'i ru'usikum bai kamata ta zama ba'u tabiri a nan a can kuma ta zama ba'ul jam'i ba kuma duka ba kuma duk magana shafa ne wamsahu wamsahu aka ce wancan bi wujuhikum wannan bi ru'usikum to dan ne za a bambanta su saboda haka a malikiya ana shafar dukkan kai ne wa awwaluhu farkon kai inda ake shafa min mabda'il wajhi daga mafarar fuska ne ina fuska take farawa daga goshi zuwa ƙasa ba to daga nan kuma za a fara shafa wa akiru ƙarshen shafar kai muntahal jumjumati tikewar ƙeya jumjuma ƙeya shi ne ƙarshen shafa to alhamdulillah sai mu tashi wa man tawadda'a ba sai ne misala shafi shafi na nawa na'am malam fati ina za mu tashi yawa ina ne shafi na risala ɗari da sittin da bakwai wa man nasiya mutumin da ya manta an yasdu da ba'ad salami yayi sujjada ba'adi sujjada ba'adi ta kama shi a sallah kuma da yazo ƙarshen sallar sai ya manta bai yi ba'adin ba to fal yasjud yayi wannan sujjada ba'adin mata ma zakara duk lokacin da ya tuna shi wa in ɗala zalika ko da wannan tunawar tasa ta yi tsawo daga lokacin sallar me ahalar yake maka walau ba da shari min salati ko bayan wata ne idan ya tuna ko ta sallar da ya yi sujjada ba a ta kama shi ya manta bai yi ba to in ba da alwala ya zai yayi alwala ya zo ya rama wannan sujjada ba a jin wa in kana qabla salami amma in ya kasance sujjada qabli ne ragi yayi a sallah da yake jawo sujjada kabuli ya sani da ya zo ƙarshen sallar kuma sai ya manta ya yi sallama bai yi ba to sajada ya yi wannan sujjadar in kana ƙaribar in ya kasance a kusa ne lokaci bai yi tsawo ba da yin sallama a zahiri zai nuna maka kamar an mai da ita sujjada a ba'adi inda sai da ya yi sallama sannan ya yi wanda bai sani ba zai sai ya yi sujjada ba'adi ya ga yana yi to amma a haƙiƙa sujjada kabulin ce tunda sallarsa bata cika ba yayi sallama ita kanta sallamar ta zama rafkanuwa ina fata an gane sallamar da yayi a cikin sallah yake sallah bata kare ba tunda bai yi kabuli ba to sallamar ma yanzu rafkanuwa ce tunda ya tuna a kusa zai yi sujjadar nan da ya tuna in kana kariba in ya kasance a kusa ne wa in ba'uda idan ko lokaci yayi nisa da yin sallamar tasa sannan ya tuna cewa sujjada kabli ta kama shi ya manta bai yi ba ibta da salatahu ya fara sabuwar sallarsa wancan ta rushe in lokaci ya yi tsawo sannan ya tuna kawai ya fara sabuwar sallah illa an ya kuna zalika sai dai in wannan abin da ya jawo kablin ya kasance min naqasi shay'in khafifin daga ragin wani abu ne sassauka ma'ana da kai sunna uku zuwa sama ba ka surati kaman sura ya manta ma ummul qur'ani wace take tare da fatiha ba fatihar ya manta ba sura ce da dama tana tare da fatiha a kowace sallah sai an yi fatiha ake yin ta yayi fatihar sai ya manta sura to kaga wannan sunna biyu ce ai ba ta kai uku ba karatun sura da tsayuwa domin karanta sura kamar da yanzu muka karanta a kawaidi a sunnonin sallah to wannan sallarsa ba ta ɓaci in bai wuce sunna biyu ba au ko kuma takabira ta ne kabbarori guda biyu ya manta ba su kai uku zuwa sama ba kuma babu kabbarar harama a ciki awi tashahude ne ko tahiya guda biyu ya manta wanda su ma sunna biyu ne ko tahiya da zamanta ya manta shi ma sunna biyu ce wace bi zalika da makamancin wannan ko ya manta ya asirta inda ake bayyanawa nan kan kaga sunna ɗaya ce ma amma mu'akkada to fala shi alai ba komai a gare shi in dai sunnonin nan ba su kai uku zuwa sama ba abin da ya jawo kablin kuma lokaci ya yi tsawo to sallah ba ta ɓaci ba amma zai zo ya rama wannan sujada alhamdulillah sai me hashiyatul adawi shafi na nawa na'am a bari a nan idan fatu ya zo zai sa a ciki ina suka kai yau wato a tala su a gudu yana zuwa in ya zo zai sa a ciki ina ne za mu tashi hashetun a daun shafi na nawa Dari biyu da tamanin da uku da tamanin da biyu ɗari biyu da tamanin da biyu tambihun faɗakarwa zahiru kalami sheikh zahirin zancen sheikh ibn abi zaid min qirawani mai risala kal muktasar wa gairihi kamar littafin muktasar da waninsa zahirin zancen su annal qabdal mazkura damke yan yatsu a wajen tahiya na hannun dama da aka ambata khasun ne ke ɓanta ne da julusi tashahudi a zaman tahiya ka gane ai a zaman tahiya kadai ake damke yan yatsun nan guda biyar a guda hudu a miƙar da wannan ɗan yatsan wa amma fil julusi baina sajadataini amma a cikin zama na tsakanin sujjadu guda biyu dagowa daga sujjada da ake zaunawa kafin a koma sujjada ta biyu fa yadau ma yana ajiye tafin hannayensa guda biyu mabasu da kai ne ababen shimfiɗawa guda biyu akan cinyoyinsa zai tsora su ya shimfiɗa su kawai haka idan daga sujjada ya ɗago amma in daga zaman tahiya ne to zai damtse guda hudun nan ya miƙar da wannan وظاهر كلام عبد الوهاب وابن الجلاب مبين زنشان عبد الوهاب دمال ابن الجلاب أنه يتي وانا دنك لأن يدو دي إشارة سبابة عام ميزمي واني كل جلوسين cikin zaman nan guda biyu zaman tahiya da zaman dagowa daga sujada zanta mal Abdul Wahhab da Ibn al-Jallab wa ma qalahu abinda waɗannan malamai biyu na malikiya suka faɗa Abdulwahabi da Ibn Jallab la yujadu ba a samun wannan kauli na su fil mazhabi a cikin mazhabar malikiya ba a samun sa mansusa abin nassancewa a rubuce in ba a littafin su ba su biyu ba inda za ka ga wannan magana a ce wai zaman ɗaguwa daga sujjada ma ana danke yan yatsu guda hudu a yi nuni da sabba ba ka gane ai wannan tambihi ne ya kamata mu san shi su biyu kadai suka suka suka yi shuzuzi a cikin wannan lafazi wa salisu ka gane ai magana ta uku a cikin maganar jam'e yan yatsu a tahiya ashara ilaihi malam ya ishara gare shi da kauli da fadin sa da yace yushiru biya yana yin nuni da wannan ai asbaba al isharatu ko isharan nan sifatun za'ida sifa ce mai karuwa alal basɗi a kan shimfiɗe ‘yan yatsu. Waƙar taƙaddama zance ya gabata annahu abin da ake nufi da albasɗu shi ne almaddu miƙarwa. Wani isharatu ko abin da ake mata ishara annasabu shi ne tsaye ɗan yatsan baya motsi. Ka hatta ka annahu har kai ka ce ɗan yatsan yuridu mai dan yatsan yana nufin an ya ana shakar ya soki wani mutum ne da shi in ka zo ka tsikali mutum yawanci da wannan dan yatsan ake yi to za ka miƙar da shi ba a lankwashe ba kamar za ka soki wani mutum da dan yatsan amma mahu mutumin da yake kamar zai soki wani shaksan amma mahu da yake gabansa wa turi zabi a kiyaye da wannan lafazin fa min an yabsuda cewa a shimfiɗar da shi kawai wala yushiru ba a nuni kamar kamar kamar haka akwai akwai masu yin haka eh to ba haka ake ba kar ya ce ba haka akwai masu ajiyewa haka cikin ɗan yatsa yana kallon ƙasa to haka ake yi da siga ta ishara in za ka nuna mutum ai ba haka kake ba haka kake yi tunda an ce ishara wala ahun an yafi da wala shi a kiyaye kar a shimfiɗa shi ba tare da an yi ishara da shi ba wa bi qawlihi ya ishara da fadin su dace wa qalla saba harfaha haqiqa ya dakatar da motsa dan yatsan harfaha bi ma'ana jambaha jefanta shine asalin lugata alharfu gefe wa minan nasi man ya abudullaha ala harfi a bisa jujjuyawar hali akwai wanda yake bauta wa Allah a bisa juyawar hali wa in asabahu khairun in alheri ya same shi da ya shiga musulunci itma annabihi yana samun nutsuwa da wannan addini ta kai masha Allah da wannan addini mai albarka wa in asabatu fitnatun idan fitina shine talauci da jinya da yunwa ta same shi bayan ya musulunta in qalaba ala wajhi sai ya juya ya koma kafircinsa kasira duniya wal akhirah wannan ka yayi asarar duniya da lahira zalika huwa al-kusran al-mubin shine ma'anar al-harfu man ya abdullah ala harfi to shine jamba anan ya dakatar da wato ya tsaida harfa gefanta ila wajihi zuwa ga fuskarsa haka kenan nan ba shine gefan dan yatsan ba to yana fuskantar fuskar shi ne yin tahiya ba haka zai yi ba ya tsaida ita haka yadda gefen dan yatsan yana fuskantar wajihi ai kubalata wajihi daura da fuskarsa ihtirazan a kiyaye min an ya fitsuwa kar ya shimfiɗa ta yadda na faɗa ɗazu wa baɗinuwa cikin ɗan yatsan ya zama ilal arabi zuwa ga ƙasa wa zahiruha ko ya zama bayan ɗan yatsan kuma ila wajihi shine yake daurantar fuskarsa ba haka ake nufi kaifin ɗan yatsan shine ne dinga fuskantar fuskar wa bil akasi da akasi shine ya juya cikin yana fuskantar fuska bayan yana fuskantar ƙasa shine bil akasi duka karye wannan warabiu qauli na hudu ashara ilaihi malam mai risala yayi ishara zuwa gare shi bi qauli da fadin sa waqtu li fa an yi sabani fi tariki a cikin motsa dan to alhamdulillah mu tashi akan hukuncin motsawa wannan duk maganar tsaida dan yatsan ne alhamdulillah sai ne askar shafi na nawa ɗari da tamanin daidai da ina za mu tashi na to mun gama kitabul aimani kitabul nuzuri littafi da zai bayanin bakance jam'i ne na annaziri yufuna bin naziri wa yakafuna yawman kana sharruhu mustatira jam'in annazir shine annuzur bakance wa huwa abin da ake ce masa annuzur iltizamu da'atin lazamta wa kai wani aikin ibada mutlakan kowanne iri in dai ibada ne ka lazamta wa kanka kace ka ka rantse da Allah sai ka yi sadaka da abu kaza to sadaka da'a ne to wannan abin da ka ambata ya zama wajibi a gare ka ko kace ka rantse da Allah sai ka yi azumi kaza to wannan azumin ya zama wajibi a kanka ko sallah ko hajji ko umra ina fata an gane au ko kuma muqayyadan ya dabaibaye shi bi sifatin da wata sifa shine matarsa tana da ciki yace in ta haifi ɗa namiji zai yi wa Allah azumi kaza domin godiya ga Allah kaga ya dabaibaye ba kadana da wata sifa yawa ya haifi mace ba ciki ko yana neman aure ya ce in dai aka ba shi yarinyar na aka tsala masa aure da ita ya yi alkawari sai ya yi sallah raka a dubu kuma shi ya sani ko sai ya je hajji ko umra ka ga wannan ya dabar da shi da wata sifa mala ya ce walau fil gazabi ko da cikin fushi ne ko alwa Allah da fushinka eh wani abokin hamayyarka ya zo ya yi bajinta ya zo ya yi bajinta sai kace muna nan wani a zo a ce ya ba da kyautar dubu kaza to wallahi ni sai na bada miliyan ɗaya to ba alwa Allah da fushinka eh kaga cikin fushi da saboda wani abokin adawar sa ya zo ya abun bajinta to ya zama wajibi to muna zuwa wa ma la makaraja lahu abinda babu mafita gare shi yayi ba kancan abinda ba zai iya ba to fihi kafara ce mini zai kafara rantsuwa eh tunda ba zai iya ba bai da mafita to sai ya kafara rantsuwa fa in qayyada hu bi da'ati in ya dabaibaye ba kancan nasa da wata da'a ka gane ai kamar aiki haji in Allah ya hore mun bana na zuba kujerar haji in ne na je na yi lafiya na dawo sai na soke taguwa na yi sadaka kaga da'a da da'a ya dabaye ba kaccen nasa da wata da'a in ya samu wa fa'alaha kuma sai aikata da'a ya je yayi hajjin lafiya ya dawo to lazima hu soke taguwar nan ya lazamci kaga da'a da da'a aw bi ma'asiya ko kuma qayyada hu bi ma'asiyati ko kuma ya dabaibaye ba kancan nasa da aikin sako ina neman na yi lalata da wacce kyakkyawa in dai ta ban dama zai zina da ita to sai na sai na soke rago na yi sadaka to nan da bin fi'iluwa aikata ma'asiyan bai halatta ba eh yanzu ba magana ba ka Allah baya neman da'ar ka in sai ka saba masa yanzu aikata zinan nan da wance ko da ka bashi dama bai halatta ba ka in fa'ala in kuma har ya aikata yayi kuri ya je yayi zinan to da zima hu ba ka ce kuma ya lazamta shi dole ya zo ya soke mana rago biki eh amma sun barko dai bai halatta ba tunda dai zina ce yawwa amma in har yayi din tunda yayi alƙawari in yayi zai zai sadaka da rago misali to kuma fa wannan sadakar ta zama wajibi wannan misali ne ba sai yanka rago ba ko cewa in dai in dai nayi zina da wance sai na yi azumi uku a jere to in yayi sai yayi wannan azumi saboda sharadi ya cika wa tasadduqu bil mali in yayi ba kancan sadaka da dukiyar da ya mallaka gaba ɗaya fa yace in dai abu kaza ya faru ko haka kawai babu sifa ma yace kai ni na yi alkawarin sai na yi sadaka da duk abin da na mallaka to yujibu sulusa yana wajibi ta bada sulusi shari'a ba ta yadda ka zauna baka da kofifi ba ba ka yadda ka shiga haƙƙin maga ai kana da maga ne ko baka da kowa ai kana da uban ciki wanda yanzu rike shi ba aiki ne to sulusi ne ɗaya ɗaya bisa uku ba a yadda ka bada dukiyarka gaba ɗaya ba ko da yardar ka Allah bai yarda ba in kai ba kancin bilmal ya ce ayi bimala kullihi to yana wajibi ta yin sadaka da sulusin dukiya wa bi juz'i in ko ya ambaci wani yanki ne ka gane ai wanda bai kai sulusi ba ko bai wuce sulusi ba yace sai nayi bada miliyan kaza kuma yana da miliyoyi to yalzamuhu ma samma abin da ya ambace shi din nan shi yake lazamta komin yawansa in dai bai wuce sulusa abin da ya mallaka ba wa in ayyana hajjan idan ya ayyana hajji a cikin bakantansa in dai na auluwanci sai na je na yi hajji an umratan ko ya ayyana umra to lazimahu hajji da umran nan ya lubaje shi ala sifati a bisa sifar hajjin da ya ayyana in ya ayyana tumatti to tumatti ne ya lazamce shi in ya ayyana ifradi ko kirani abin da ya ayyana dai irin sifa ita ce ta lazamce shi fa idan ta zama in ya lazamta wa kansa zuwa haji mashiyan da kafa yayi ba kance wallahi sai ya je yayi haji da kafa to lazima tafiyar haji da kafa ya lazamce shi illa tahalluli har zuwa lokacin da zai ji farko ya warware harami in ya so salon kwanaki mun nan yayi ya dinga hawa la kuri ko ko ta ya ya gama wannan yau ko ka gani ba sai dawaful ifada ne wannan ya iya hawa la kuma zai zai dawaful ifada fa in rakiba in ya kuskura ya hau abun hawa jaki ko alfadari ko doki ko raƙumi ko mashin ko keke ko mota ko jirgin sama ko jirgin ƙasa fi a a cikin tsakiyar tafiyar ya baro gida da ƙafa sai kuma ya ce kai anya zuwa makan nan da ƙafa zai yiwu sai ya hau jaki ko mota ko wani abun hawa to in ya je ya yi wannan hajjin ana bin sa bashin tafiyar kafa ada ya dawo fa yamshi yayi tafiyar kafa mawdi'ar rukubi gurbin inda ya hau abun hawan nan sai ya rama tafiyar nan da kafa wa ahada kuma sai ya bada hadaya ko da ifradi ne ne don me yasa zai hau yayi alkawari ga Allah zai tafi da kafa ya hau amma hajjin da yaje yayi din yayi amma ana bin sa bashin tafiyar kafa sai ya dawo yayi almashi ba tafiyar kafa ba fa yamshi mawdi'a rukuti sai yayi tafiyar kafa a inda ya hau gwargwadon abin da ya hau in daga nan zuwa Chadi ya hau sai ya biya in daga Chadi zuwa Sudan ne sai ya biya kuma zai bada hadaya amma mala ce fa in fa'ala ha in ya aikata tafiyar abun hawan shine shi cikin kaɗan ɗin tafiya da bai wuce mil uku ba daga mil ɗaya zuwa mil uku yayi akan dabbar to yujizihi ba su hadi aika hadiya yana isar masa ba sai ya zo ya a wannan an yi ai ai bai yawa yawa dan kaɗan ne amma dai sai ya aika hadi alhamdulillah ko ko mun jiya ya kusa karewa to shi kenan gobe malabari alhamdulillah amma muna cin bakancin hajji da har yanzu to ina ne dari hudu da sittin da biyar kitabul jami'i ko jama'an Allah bil khair littafi da zai yi bayani akan ali amin akan to kitabul jami'i littafi da yake tattalowa mas'aloli da hukunce-hukunce na shari'ar musulunci jima'ul khairi kullihi tarowan alkhairi gaba ɗayansa, gaba ɗaya ma babu istisna'i, in dai kana son duk wani alheri na duniya da lahira ka tattare shi, ka damƙe shi, ka mallake shi, ka sa a aljihunka, to fi ta wallahi ya tabbata cikin jin tsoron Allah. Inna akramakum inda Allah a wa ati zali ashirarin nasi da kuma ƙaurace wa lalatattun mutane a shararai. Bayan da za ka ji tsoron Allah kana rayuwa tare da mutanen banza, kana cuɗanya da su, kana zama da su, ba za ka taɓa jin tsoron Allah ba. Dole ne ka ƙaurace wa mutanen banza, ka lazumci zama da salihan bayi mutanen Allah. Ya ce wa mina taƙawa ya daga tsoron Allah, annazaru dubawa fil makasibi cikin inda kuɗi yake shigo maka kuɗin da kake riƙewa kake ci kake sha in kana jin tsoron Allah to ka duba ta yaya kuɗin da yake zuwa halal ne sai ka ci haramun ne ka ƙaurace masa duk wanda zai ci yake halal yake haram babu tsoron Allah tare da shi daga cikin takawa din na akwai dubawa fil makasibi cikin ayyukan da kuɗi yake shigo masa. Wa adabin nafsi, adabi ko adabu na kamar rabiu, a naka irin na wani. Bi? Eh? To shi kenan yana tare da filma kasiri. A yana tare da minar takawa. Wa adabin nafsi da na dubba na rai. Fi tasirin kutu cikin saduwa da abinci minal halali na halal. lalle mutum ya dinga dubawa bayan ya zama halal ɗin, to akwai na dubba da ake so ka yi na kaucewa makaruhi cikin halal ɗin, ko kaucewa shubuha duka yana cikin tsoron Allah cikin hanyoyin da mutum yake saduwa da abincinsa min alhalal na halal din faman kana maluhu haramun to mallan zai ballo ruwa ba a zamanin yanzu duk wanda zuciyarsa ta zama haramun ne ka tabbatar yana ciniki da riba ko ka tabbatar ɓarawon gwamnati ne kaga kudinsa ba halal ba ne to lam tajid mu'amalatu yin mu'amala da shi bai halarta har ka saya a wajensa kar ya sayar maka kar ya kawo maka roƙo Allah ka yi masa ka kalbi kuɗi to duka yana ciki mu'amala yake an ce mu'amala kuma ta shafi dukkan fannonin rayuwa ka yi mu'amala da shi ta kuɗi ka saya a wajensa ko ya sayar maka wani kuɗi nasa ya shigo maka ka ci bai halatta to to ya biya za ba ba malam da da zai nan ba wa akalu da'ami da cin abincin in ya dafa tuwo ko sadaka ya baka bai halatta ka ci ba in dai ka san kuɗin sa haram wa qabulu hadiyati da karban kyautarsa kyauta da sadaka in ya baka yace Allah shi gafarta malam da kyauta ka ce a a kai wa wasu mu ba ba buka a zamanin yanzu wa in kana ne wa in kana wa in kana mushtabihan idan hanyar neman kuɗinsa ya zama shubha ne ba haramun ba to kuri an karhanta mu'amala da shi an karhanta cin abincinsa an karhanta karɓan kyautarsa waɗansu abubuwan da aka haramta in ka san haramun yake ci zalla to haramun ne in kuma shubha ce kuri an karhanta eh shubha dai da ka sani wa bainahuma umuru mushtabihatu لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ دينه وإرضه yawa to ita ce shuba ai yawancin mun san ta sai muna karanta hadisi ai mun san shuba ko ko mai walwal ciwaciwa yawa in ka san kudin da yake zuwa wurin harkar ciwaciwa ne ba ka da yakinin halaccin ta ko haramcin ta to an karanta maka yin mu'amala da shi da karban kyautarsa ko cin abincinsa wal aula abin da ya fi cancanta gare ka a tanazzuhu shi ne tsarkaka ko tsabtata ga barin cin shubha da cin abun mai shubha eh to ai wannan baka sani bane baka sani ba wannan ake ka sani wannan yawa wancan baka sani ba ba a ce ka tambaya kai ta ina kai ka samu kuɗi ba ta hanyar halal ne ko ta hanyar haram wannan wannan ba sa ka bincike ba amma wannan ka sani ba ake wa ya harmu in sai malu awani na kadaini yana haramta a yi amfani da koren dinare da azurfa kuɗaɗen nan guda biyu asali annakalu a shari'a dinare ko azurfa ko ko dirhami to duk wani ƙwarya ko farantin cin tuwo ko kwano na cin tuwo ko shan ruwa da aka kera shi da zinari ko azurfa yawwa haramun ne ga musulmi ya ci tuwo a ciki ko ya sha ruwa a cikin ka gane ai istimali ya ce maka ko cokali aka yi haramun ne ka yi amfani da shi ko buta aka yi haramun ne ka yi alwala da ita ko moda aka yi haramun ne ka sha ruwa aiki aiki na ci da sha da aka yi da zinari ko azurfa haramun wa alal rijali an haramta wa mazajen musulmai libasul hariri tufan alhariri amma banda mata yi wata halli da yin ado da zafi da zinare haramun ne ga mazaje musulmai ko mun kankantar abun adai in dai akwai zinare haramun ne ga namiji wa min alfirdati an haramta wa namiji musulmi yin ado da azurfa da gairil katabi da wani zobe abinda ba zobe ba kana namiji haramun ne ko azafan maka ya zo da shi to alhamdulillah sai mu tashi wa wani matulun eh wannan ai a cikin guri ne wanda yake alifi sai an buɗe baki ake gani ado na zahabi akwai babun sa an ka duba da hanci da ake na zinare ko azurfa ba haramu bane laraba da an ana masa hanci wanda bai da dogon hanci sai je a kera masa hanci in ya sa shi ga yayi tsini kuna ado da shi wannan duka ba haramun bane da haƙori na zina da kwari ba duka ba haramun bane sai ne a ƙarabul masali shafi na nawa shafi na arba'in da na'am shafi na arba'in da ɗaya na za mu tashi بعد الفجر ko ba shi ba an so fitar da zakar da kai بعد الفجر bayan hudowan alfijir tun ma kafin ka je sallar asuba in ka sa akwai miskini ko fakiri kusa da kai da ya cancance ta ka cire ta ka bashi sannan ka wuce masallaci wa qabla salati in bai samu ba ko ka da masallaci an so ka ba da ita kafin sallar idi wa min qutihi al-ahsan ababul musahabi ya bada ita daga abincinsa mafi kyau idan kana da shinkafa kana da gero kana da dawa to an so ka bayar da shinkafa akan ka ba shi datsar gero ko tsabar dawa kaga yanzu shinkafa kuma ita al'ahasanu akan gero da dawa ko amma a babin wajibi min galibin kuti wannan an gaya maka daga barin jayin abinci amma in akwai ahasan mafi kyau to a babin mustahabbi ya ba da shi daga abincinsa mafi kyau waliman menene zalafa ƙaruhu ko ga mutumin da talaucinsa ya gushe aurikuhu ko kuma bautarsa ta gushe yau maha a ranar da ake ba da fidakailan sallah to an so ya ba da ita amma ba wajibi ba sai da alfijir ya hudo sannan talaucin ya gushe to da Allah tun da ka fita daga talaucin ka dan taimaka talaka irin ka na dawo amma dai ba wajibi bane tun da ka wayi gari kana fakiri amma a yinin talaucin ya gushe to da ka bayar da yana da kyau ko ka wayi gari kana bawa kafin a je idi aka yanka ka kuma kana da shi to da Allah ka taimaka ka ba duk da cewa bata waje ba akan ka ba wa adabu ziyadati ko an so rashin ƙari ala sa'i akan sa'i dan kar mutane su dauke shi ƙarin dole ne sa'i ɗayan nan cif ka bayar ba a so ka ƙara akan sa'in nan wajara dabu sa'in ya halatta ka tunkuɗa sa'i ɗaya ne masakina ga miskinai da yawa, ita babu sharaɗin a sharatu masakina ko sittina miskina. Sa'inka guda ɗaya da ka cire wa kanka, ka ce malam wane da wane da wane ku je ku raba ku ku ko ku ku. Sa'i ɗaya ya halatta. In su hudu ne kaga kowa zai samu budu da yake nan. Arba'atu amdadi. Au asu ko ka tunkuɗa sa'i da yawa na gidanka gaba ɗaya matanka da 'ya'yanka da kai kanka. da wahidin ga miskini ɗaya duka ya halatta. Ita dai adadin kawai ake so ka cire, wajen bayarwa duk yadda ka bayar ma daidai ne. Ko ka tara gaba ɗaya ka ba mutum ɗaya, ko ka raba mutane da yawa duka ya halatta. Wa ikirajuwa ya halatta a fitar da ita ƙablar idi da yaumaini kafin ranar sallah da kwana biyu. Duka ya halatta. Ana ashirin da bakwai ko ashirin da takwas ga Ramadana ka cire ka ba wanda za ka ba wa. wala ta zukudu amma ba ta sale a junubi zaman ya dan shuɗewar zamaninta ranar da aka wayi gari ranar sallah ba ka da shi ba ka da abin bayarwa har aka sako daga idi har aka kwana har watan shawwal ya ƙare maza nan dai akan ka ana binka duk sanda ka samu za ka cire kuma Allah zai baka lada daidai da wanda ya bayar kafin a je idi tunda ba ka da shi ne amma in kana da shi ka ƙi bayarwa sai da aka sako daga idi to in ka bayar ta zama sadaqatun min sadaqati sadaqa ce daga cikin gamagarin sadakoki da ake yi kowane lokaci haka manzo Allah ya faɗa a hadisi man addaha qabla salati fa hiya zakatul fitr a'a na ji dai hadisi nake gaya ba duk wanda ya bada ita kafin a je idi ita ce zakar shi da kai wa man addaha ba'da salati fa hiya sadaqatun min sadaqati wanda sai da aka sako daga idi ya bayar to sadaka kawai yayi daga cikin gama garin sadakoki ba ta da wata falala ta musamman kamar sauran amma wanda bai da eh imana wanda sai ya bayar amma wanda bai da ita ne kuma aniyarsa da yana da ita da zai bayar kafin a je idi to wannan duk lokacin da ya bayar kafin shekara yana da lada daidai wanda ya bayar kafin a je idi wa inna ma tudfau ka sani ana tunkuda fiddakai ana bada ita ne hurrin ga yantacce banda bawa musulmin musulmi banda kafiri fakirin matalauci banda mawadaci gairi hashimi banda ba hashimin dangi ko da fakiri ne ya zama ba hashimi ne mun yi wannan hukuncin a zakka idan ana bashi haƙƙinsa na baitul mali anna maganin tunni shay fa anna lillahi khumsuhu wa lirrasuli wa lil qurba bi karabatin nabi ana fitar musu banu hashim a baitul mali kamar yadda Allah yake a basu to bai halatta ya karbi da kai ba ko da fakiri ne ba yantaccen musulmi fakirin banda hashimi banda ba hashimin dangi banu hashim mun san ko banu hashim guda dangi hudu ne akwai alu aliyun alu aqilum alu jafar alu abbas sai alu muhammad in ka hada dukkan su wannan hashimi ne to shahidai ne su kuma suna da a, kuma suna da bukata to me ko da an ji maza Allah ce dau- dauda ce ta mutane shi shi ba ba sa san daudar yawwa fa in lam yaqdir ka gane ai idan musulmi ya wayi gari ranar idi bai samu ikon da zai cire sa'i ɗaya a kansa ba illa alal ba'di sai dai ya bada wani bangare na sa'in a karajahu ka gane ya fitar da abin da yake da iko bayan ya ware abincin gidansa da abin da zai ci ba abin da ya rage sai mudu biyu ko mudu ɗaya to ya auna abin da ya rage ya je ya bayar an an ana ana bin sa saulan kafin shekara ta zagaye wa asima amma fa yana yin zunubi in akara in ya jinkirta da kai a nan sallah zulguru da har zuwa faduwa rana ba ma zuwa gobe ko jibi ba yanzu inda yana da iko bai bayar ba har rana ta faɗi wannan ya yi zunubi kuma dole ya bayar don wajibi ce amma dai maimakon lada kaga zai rike da samun zunubi Allah ya kiyashe alhamdulillah sai ne hannun masa'il shafi na nawa shafi na talatin da uku to ina ne kun maida mana shi wa qala aidan malan a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin bayanin tsarkin ruwa yace alma'u dahurun shi ruwa din nan mai tsarkakewa ne da ce alma'u dahirun ba a dahurun wa anzalna min sama'i ma an dahura ruwa fa yana tsarkakewa illa in tagayyara rihu sai dai in ƙanshinsa ya jirkita au ɗamu ko ɗanɗanansa au launu ko launinsa a ido ya jirkita bi najasatin da wata najasa ta hadu su fi da ta faɗa cikinsa to yanzu kan wannan ruwan ba zai tsarkake ka ba shi ma ya zama najasa rawahu al-baihaqi wa lahu aslun sahih yana da asali ingantacce shi wannan hadisi sai malam mai hallul masail yake maka illa idza kana tagayyuru shay'an sai dai eh to haka ne illa sai dai idza yayin da almugayyiru mai jirkita ruwa abin da ya canja launin ruwan ko ya canja ɗanɗanon ruwan ko ya canja ne ɗayan ƙanshin ruwan kana ya kasance shay'an yulazimuhu galiban wani abu ne da yake lazamta ruwan marin jayi baka isa ka raba shi da shi ba haka ka ɗebo su tare ka sabakaji kamar kanwa kwarin kanwa ne ruwa ya ɓuɓɓugo ko ruwan sama ya taru kaga ba kai ka haɗa su ba ya yulazimu yana da zamtarsa galiban to wannan ɗanɗanon kanwan ba zai hana yin tsarki ba ba zai hana alwala ko wankan janaba ba wal kalbi da jan gargari wa turabi da turɓaya ƙasa walhamai da taɓo ruwan ya baki launin taɓo wa ma fi ƙararin ma'i da abin da yake mazaunin ruwa min jinsin arzi na jinsin ƙasa sai ya yi launin wannan ma- kamar inda ake haƙo kwal kaga kwal kamar gawayi ne baki sai ruwan ya yi kamar an wanke rubutu kaga ya canza man launi to amma ba ruwanka zai ma alwala duk aiki ibada zai yi saboda min ƙarari daga mazauninsa haka aka same su tare to alhamdulillah sai ne shafi na tamanin da biyar da ina ne wa ƙala rahimahullahu ta'ala shafi na tamanin da to ina ne wa ƙala rahimahullahu ta'ala Mala Abdulrahman al-Akadari rahimahullahu ta'ala ya ce wala ta turiki shaytana yal'abu bi qalbik kar ka yadda ka bar shaidan ya yi wasa da zuciyarka wato ya dinga sa maka wasu wasi a cikin sallah wa ya shiga luka kar ka bar shi ya dinga shagaltar da kai an salatika ga barin sallarka kana sallar kuma ya shagaltar da kai da wani abu daban na duniya kar ka yadda hatta ya dimisa kalbaka har ya samu damar da zai shafe zuciyarka wa ya hari maka min lazati anwari salati ya haramta maka daga jin daɗin haskeke haskeken nan na sallah wanda aka ce lis salatu nurun azimun su shirku bihi qulubul musallina to kar ka yadda ka bar shi ya hana maka jin daɗin wannan hasken na sallah fa alayka bi dawamil khushu'i fiha bal yake na hore ka da dawamar jin tsoron Allah fiha a cikin sallah duk yanda za a yi ka dinga kushu'i a cikinta fa inna domin ita sallah tanha anil fahasha tana hani ga balin mummunan aiki wal munkari da abin ki bi sababil kushu'i amma da dalilin tsoron Allah fiya a cikinta kamar malam ya fassara maka da Allah ya ce inna salata tanha anil fahasha wal munkar ko lalle ita sallah tana hani ga alfahasha da kuma mummunan aiki abin ki to kuma sai muka ga da yawa suna sallah suna yin zina da yawa suna sallah suna yin sata da yawa suna sallah suna yin caca a kuma Allah ya ce sallah tana hana alfasha da munkari su kuma sallar su bata hana su ba to sai ma ya maka tana wannan aikin ne bi sababil kushu a dalilin tsoron Allah sai ya cikin duk wanda babu tsoron Allah ba kushu a sallarsa to sallarsa ba za ta hana shi komai na aikin sako ba saboda haka yake fasta in billahi a ƙarshe ma ya baka mafita idan kayi kayi da zuciyarka ta hankalci sallah ka je wato ka korar da wasuwasi a zuciyarka amma zuciya ta ki dama wasa sun ce zuciya ba ta da ƙashi kana jawo ta ka yi kushi tana fuzgar ka zuwa ga tunani na duniya to a ƙarshe ke fasta in billahi ka nemi taimako a wajen Allah wato kai ta addu'a akan Allah ya kore maka wasuwasi a cikin sallah ya arzuta ka da kushu'i da kudu'i a cikin sallah fa inna domin shi Allah khairu musta'an shine ciyayyen wanda ake neman taimako a wajen sai ka dawo ka hada ta da mahalicin ta ita zuciyar shi yake da ikon tankwara ta ta zo ta samu kushu'i da hudurul kalbi a cikin sallah alhamdulillah sai me shafi na nawa shafi na tamanin da uku? Malam ma da ya labarin ma rabi'u da gwana. Oh, bai dawo ba? To Allah ka shi na shi. Sun gama da shi kenan. To, haka sun watsa iri. Ina ne? Albazu? To, saliya saliya ko salisa ko taliya to ya gaji da lissafi kenan yake taliya idan muka zo da fi'iloli amri cikin misalce-misalce a taliyaki masu biyowa baya masu bibiya daga talaya tulu kenan wahiya waɗanda suke akwai alki kaga nan babu sukun a ƙarshe alki wad'u wata harra alki ka jefa ud'u ka yi addu'a ud'u ila sabilin rabbika ko ka yi kira ba ala ce ud'uni astajib lakum ba wata harra ka yi kardazo daga ta harra fi'ili ma zuwa akwai fi'ili akwai harafin illa ah to ni ina ga shi abin da yana da lambar wayarsa eh da gali da shi talha shi ne yake da ba a kira shi idan sun tashi bai zo ba har yanzu ka ce talha ya kira shi ya ce in ba a same shi ba a kira mai gidansu ina ne wahiya alki wad'u wa taharra to idan muka lura da su wajen na akira kullum min harfa illati mahzufa za mu talar da ƙarshen kowanne daga cikinsu akwai harafin illa da aka shafi alki dai daga alƙane fa alƙa musa a samu ko da aka zo umarni aka ce wa an alƙi a saka wa an alƙi a saka sai kuma aka ce alƙa musa alƙa kaga akwai alif to shi aka shafe ya zama alƙi a fi'ili amri shi kuma me na biyun ma shi kuma udu a fi'ilinsa ma bi akwai alif da'a ka mudari'i ne wawiyun domin ya du'u shi ne fi'ili mudari'insa da'a ya du'u to sai aka shafe shi ya zama udu sannan akwai taharra shi ma alif aka shafe taharra ka gane ya taharra alif aka shafe bi dalilin zuhuri zalika alharfi fil madi a dalilin bayyana wani harafi na illa da aka shafe a cikin fi'ili madi wal mudari da fi'ili mudari idh yuqalu fi madiha a cikin madinta ana cewa alqa da'a taharra kaga alif aka shafe wa fi mudariha akwai yulqi ya akwai yad'u akwai ya taharra duka alif ne shi ya taharra da madi da mudari duka alif aka shafa taharra ya taharra fa hiya yayin nan idza idan af'alu amri dukkan su filoli amri ne mu'tallatul akhir abin yi wa illar karshe wai za ta tabbana da mai af'alul amri idan muka bibi dukkan filoli amri allati min hadha an-naw' wanda take fitowa a irin wannan nau'i wajadana aidan za mu same ta mahzufatal awakir a bar shafewar harafin karshe na illa duk wani harafi na illa yana bayyana ne a madi da mudari a ƙarshe idan an zo wajen amri shafe harafin illa shine alamar sukun amma ba za ka ga sukun na asali ba na ƙum ijilis udukun ishrab duk ba za ka ga wannan sukun ɗin ba saboda akwai harafin da aka shafe na illa alhamdulillah sai ne alai muhammadu ɗari da tamanin da nawa da tara to ina za a tashi tamrini na biyar ajib annal as'ilatul afiya ka amsa game da tambayoyi masu zuwa bi jumalin tamma da jumloli cikakku ya haisu ta yadda tashkamilu kullu jumlatin ala maf'ulin li ajalihi kowace jumla ɗaya tana kunshe da maf'ulin li ajalihi ga tambayoyin guda hudu lima tajidu fi kizkari durusika ko kwalima ta jiddu ne ta jiddu ko ta jiddu to akwai dalin ko akwai shadda lima ta jiddu don ne yasa kake kokari in kace ta jiddu kake samu ta jiddu kake daga aljiddu don ne yasa kake kokari shi istiskar durusika cikin neman tunawan durusika karatuttukanka da kai ka gane ai to amsa sai ka ce tatimiman lil fa'ida domin cikawan fa'ida to kaga tatimiman din nan ya zama mafulun da ajali ina ka ce maka limaza tansha'u malaji'ul yatama malaji'a mafuli ne dan me yasa kake farar da guraren fakewar marayu gidan marayu ke suna cewa 'yan gudun hijira allaji'un ko ɗan ɗaya ne allaji'u to malaji'i ka ga zubu maf'uli ke nan guraren fakewa amma na alyata ma marayu kamar ka ce me yasa kake gina gidajen marayu sai ka ce ɗalaban lisawa billahi domin neman lada a wajen Allah to ɗalaban ɗin nan shine maf'ulin da ajali lima ya harisul wulidanu ko walidani don me yasa alwalidani iyaye guda biyu suke kwaɗayi ala tarbiyati auladihima a bisa tarbiyyantar da ƴaƴayensu kowanne uba in dai na kirki ne yana da kwaɗayin ya ga ya tarbiyyantar da ɗansa ya bi Allah ya zama nagartacce to me dalilin da kowanne uba ko kowace uwa take kwaɗayin tarbiyyar ƴaƴaye ka gane yayi sai ka ce eh na zafi alli an fusi ma domin an farar da kansu in ɗaya ya zama kirki sanda ka tsufa ai zai tausaya ma ya taimake ka ko amfani ya dawo gare ka in ka mutu zai tuna da kai ya maka addu'a yana cikin sadakatun jariya ka gane yayi sadakatun jariya au ilmun yuntafau bihi aw waladin salihin yad'ulahu to kaga kai da dan amfanin kanka na hudu shine limala takribu min as-subat me yasa baka kusantar kumulci maciji ya fasa kai me yasa kake gudu baka zuwa kusa da shi eh kaufan min al-bawti to saban olan mutuwa to kaufan ina ya zama mafudin li ajali alhamdulillah sai ne Dari da nawa? Dari da arba'in da takwas? ina za mu tashi al'amsila satandamu ko- ko mun yi shi yau uku na biyu kenan Sat- wato muna cikin hazufin shar'i auli jawab shafe sharaɗi na na me na harfin shar'i ko kuma jawabin rantsuwa ko kuma jawabin sharaɗi satandamu da sannu za ka yi nadama in zalamta idan kai zalunci ka gane ai wannan da aka shafe shi an dawo da shi farko ma'ana in zalamta in kai zalunci ta tandamu kaga shi ne jawabin shari'a sai aka jinkirta sharaɗin aka gabatar da jawabu an ta jabanu kai rago ne in ka zafta in kai ƙarya ka faɗi gaskiya mana ko za a kashe ka a kashe ka in ka ga mutum yana ƙarya rago ne ba zai iya mukawama ba ne shi yasa ake yin ƙarya to a a- asali in ka zafta in ne kai ƙarya ba kamar gaskiya ba an ta jabalu kai rago an ta cewa kai in ƙultal haƙƙa in ka faɗi gaskiya to shuja'un kai ka dauki kai baka zama lago ba ne ka faɗi gaskiya ko mun ɗacin ta alhamdulillah muka shiga ba su sai sai ne tajul jami'u lil usul shafi na nawa shafi na ɗari da hamsin da nawa to ina ne istiqbalul qiblati suna cikin kitabus sala zai gaya mana hukuncin fuskantar alqibla wahiyar ka'abatul musharrafa haka sai alqibla ana nufin fuskantar ka'aba almusharrafa a bar daukakawa an anas radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallama qala manzo Allah ya ce man salla salatana duk wanda ya sallaci sallar mu sallolin nan na farilla guda biyar wasu kabala kiblatana ya fuskanci alƙiblar mu idan zai yi sallah ita ce ka'aba wa akala zabihatana ya ci yankan mu da shari'ati allati zikira ismullahi alaiha wanda aka ambaci sunan Allah a wajen yanka ta ita ce zabihatana dabbar yankan mu da muka yanka mu musulmai to fa zalikal muslimu alladhi lahu zimmatullahi wa zimmatu rasuli wannan shine musulmi wanda yake da alƙawarin Allah da alƙawarin manzansa fala tukfirullah kar ku warware wa Allah fi zimmatin cikin alƙawarinsa da ya kulla da bawansa ka san me ake nufi mutumin da kaga yayi sallah in zai yi sallah yana fuskantar alƙibla kuma in ka yanka zai ci kar ka yadda ka ce masa kafi shine abin da hadisi fiqhun hadisin Allah ya karɓe shi a matsayin musulmi ya yi alkawari da shi in ya mutu a wannan halin zai sa shi a aljanna kai ka zo ka sai masa kafiri na ɗan wuta ka warware alkawarin da Allah ya kulla da wannan ba ina fata an gane wala tukzurullah kar ku warware wa Allah shi ke masa cikin alkawarin sa da ya kulla da bawansa in dai ya cika wannan sharadin rawahu al-bukhari wa muslimun yayi lamba ta bakwai da ta takwas cikin zimmatullahi ko? Ai, ahadullahi shine zimmatullahi alkawarin Allah wa rasulihi. Da ya ce, fala tukusurullahi fi zimmati- zimmatihi, ai, man akfara, a min kai, tukusuru fi ne mai amri, ko? To, min daga filin akfara ya warware, bi ma'ana kana ya ci amana, ai, la ta kudu, kan ku ci amanar Allah. cikin alkawarin da ya kulla da bawansa musulmi bikilafi kafari ko da saɓanin bikilafi kafara akwai akfara wancan tukufiru daga filin akfara to akwai kuma kafara wanda ba alif ka gane ai kamar da kala da adkhala kafara da akfara mai kha'un fa inna mana ma'anar kafara ka- eh ma'ana ha hama ya kiyaye wa hafiza ya kiyaye daga alhimayatu ko alhifzu kenan idan ka ce khafara amma ka ce akhfara shine na cin amana warware alƙawari to mun koma hadisi fa rawal bukhari wan nasa'i an al-bara'i ibn azib radiyallahu anhu yaqulu bara'u dan azib yana cewa sallaina ma annabi mun yi sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam nahu baitul maqdis katarnin baitul maqdis kasar sham sittata ashara sharan yace tsawon wata goma sha shida shekara da wata hudu kenan au sab'ata ashara sharan ko kuma wata goma sha bakwai shekara ɗaya da wata biyar kenan ko shakku minar rawi ne audin ka gane ai shi kam ɗayan biyun ya faɗa shi barawa ibnu azib lokacin da manzo Allah ya yi hijira ya zo garin Madina Allah ya umarce ne da ya fuskanci Kudus ya yi sallah ka san menene ta'alifan liqulubil yahudi domin wai a lausasa zukatan Yahuda ko sa karɓa da mu ce eh lalle wannan mun yadda yana kan addinin Annabi Ibrahim ba sun ce su ma suna kan addinin Annabi Ibrahim ba to an fuskanci alƙibla su ta Kudus wanda Annabi Ibrahim yake fuskanta sai da aka yi wata goma sha shida ko wata goma sha bakwai ana fuskantar Kudus bayan hijira sun masurifina sannan sai aka juyar da mu na hawal ka'abati katar na ɗakin ka'aba aka ce yanzu fa walli wa haka shakarar masjidil haram dama shi manzo Allah Allah ya sani tunda aka ce ya kalli kudus yayi sallah zuciyarsa shi dai bata samu nutsuwa ba shi dai kawai umarnin Allah yake bi amma daga ya fara sallan nan yana kallon sama yaushe za a yi ko jibril ya ce ka juya ka kallin alƙilar babanka annabi ibrahim ita ce ka'aba kullum duk sallar da yake yi shi yasa Allah yake babu labari qad nara taqalluba wajhika fis sama'i hakika fa muna ganin jujjuyawar fuskar ka a wajen sama kana sauraron yaushe za a zo da umarni a ce ka juya ka kalli Ka'aba ka gane ai Allah ce falallu falallu walli yallaka qiblatan karabaha wallahi za mu juya da kai alqibla da kake yarda da ita ita ce Ka'aba to da lokacin yayi za ka ce fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram har ma ku ma ka ce wa haythu ma kuntum fa wallu wujuhakum shatrahu duk inda kuka kasance a duniya in za ku yi sallah to ku fuskantar da fuskar ku ka tarnin ɗakin Ka'aba shine yace summa surifna in je bara'u ibnu azib sannan daga baya aka juyar da mu na hawal ka'abati ka tarnin ko shashin ɗakin Ka'aba ai amarna Allah duk kibaliya inda shari'a Allah ya umarce mu mu fuskanci Ka'aba رواه الكمت إلا أبا داود أنواع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بينما الناس في صلاة الصبح وترانا متاني سنة أكير صلى الأصباح بقباء مسجد قباء شين أول مسجد قسس على التقوى من من أول يوم ko masjid quba wanda shi masallacin da manzo Allah ya fara ginawa manzo Allah yana Madina a masallacin sa na Madina yana sallar asuba da sahabbai su kuma mutanen Quba suna sallah a masallacin Quba iz ja'ahum atin kawai sai ga wani mai zuwa ya zo musu faqala yake inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama lallai haƙiƙa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam qad unzila alaihi laylata hakika an saukar masa da aya a wannan dare ai al'ayatul atiya shi da tisul ladhi ba'dahu an saukar masa da aya a wannan daren wa qad umira a daren an umarce shi an yastaqbil al-qiblata ya fuskanci al-qibla ku kuma kuna nan ku ba ku da labari saboda haka fastaqbiluha ku juya ku fuskance ta kuma wa karamu wujuhum ila shani a lokacin da yazo musu yake wannan maganar fuskokin su tana fuskantar ƙasar Sham ne kudus. Fasta daru sai suka juya a cikin sallar ilal Ka'aba zuwa ga shashin Ka'aba. Da suna kallon arewa ne. A Madina, kudus tana arewa da Madina, maka tana kudu da Madina. Tunda aka yi hijira ake kallon arewa ana kallon kudu. To aya ta zo manzon Allah da daddare ba su da labari kawai da manzo Allah ya zo sallar asuba sai aka ga ya juya ya kalli kudu ya kalli Ka'aba to mutanen ku ba su sani ba sai da suka yi raka'a ɗaya ba suna fuskantar arewa sun zo raka'a ta biyu mai labari ya zo musu suka juya suka kalli kudu shine masjidul qiblatayn in ka je za ka ga ga al-qibla tsohuwa ga kuma sabuwar al-qibla da ake fuskanta in ka je masjidin qiblatain masjidin qiblatain shine masjidin quba ba a rushe wannan alƙiblar ba duk zamanin yanzu za a canja gini ana gina ta a gurbin ta na da ita ma wannan da ake fuskanta tana nan shine masallaci kwaya ɗaya ne alƙiblar biyu kuma wannan sallar tasu ta wannan ranar ita ce sallar da aka yi ta ba da rafkanuwa ba ana fuskantar alƙibla biyu sallar ta farko sham raka'ar farko kai raka'a ta biyu tana fuskantar ka'aba rawahul kabatu illa tirmidhi wa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu an yuwajjaha lil ka'aba kaji waccan ayar da muka karanta dama can manzo Allah sallama ya karanta yana son a fuskantar da shi zuwa ga ka'aba فأنزل الله في الله يسوكر قد نرى تقلب وجهك في السماء حقيقة من أقل تجيها يفذكر كفاس كين سما يا رسول الله فلنولي أنك تسنزا مجوية دكي قبلة القبلة ترضاها دكي يدد إتا إتا تكابة وولي وجهك ويزوك جوية فذكر كا شدر المزيد رامي كترمن مثلا شيني الفرما شيني كابة وحيث ما كنتم ننقب دي إذا كوكا كسن شيء a zaman gida ko a halin tafiya in za ku yi sallah a wanzu wujuwa kuma ku juya da fuskokin ki shakirahu katarninsa to a lokacin ba tawajjaha matsala sai fuskanta na hawal ka'abati katarnin shashin ka'aba ya dina fuskantar kudu rawahu bukhari wa turmizi to alhamdulillah sai ne kutaru al-hadith an-nabawiyya ina ne hadisi na nawa نعم to shafi na ɗari da sha tara to ina ne kace hadisi na nawa to ma ahadal mar'ul muslimu li aki hadiyata al mar'ul muslimu mutum musulmi ma a hada hadiyatan bai taba ba da wata kyauta ba li akihi ga dan uwansa musulmi afdala mafi falala min kalimati hikimatin daga wata kalma ta hikima shine kalma ta ilimi yazidu hullahu biha hudan da Allah zai kara wa dan uwan nan nasa shiriya da wannan kalma ya fi ka bashi duniyar nan da abin da ke cikin ba wata hadiya da zaka ba dan uwanka musulmi mafi falala fiye da kalma ta hikima da za ta ƙara wa ɗan uwansa hudan shiriya. Ina fata an gane. Au ko kuma ta rudduhu ko ya rudduhu ko musulmin nan da ya gaya masa kalma ta hikiman nan ya rudduhu zai juya da shi an rada daga halaka. An rada halaka. Arza mafi halaka. Wa zalikum zannukum allazi yawa ardakum kalanta min da hamsu din arda ku ba a wani lokaci ya gaggara da wata sai ba a zama ta face ba arda shi ne mafi hallakarwa ko ku arda ku shi ya hallakar da ku to arda din halaka ko dai kalmar nan ta ƙara masa shiriya ko kuma a ta juyar da shi ga barin hallaka to duk duniya ba wata kyautar da zaka ba ɗan uwanka wata tafi wannan falala da yawan lada رواه البيهقي عن ابن عمرو بن عبد الله بن عمرو ما يصيب المسلمة ko duk wani abin da yake samun musulmi min nasabin na wahala wala wasabin wala yunwa wala hannun wala bakin ciki wala hazanin wala alhini wala azan wala wata cuta wala gamin wala damuwa hammu da huzunu da gamu duk abu ɗaya ne bakin ciki da damuwa da alhini yace hatta shauka har kaya tusha kuwa da yake taka ta kaga zai ji ba dadi in ka taka kaya har kwakwalo kanka zaka ji zaka ji kuma ba dadi to duk wannan abin da yake samu musulmi mara dadi ba zai samu musulmi ba illa kafara Allah biha min qadayahu sai Allah ya kankare masa wani abu na kurakuransa ko zunubansa in dai musulmi ne yayi imani duk wani bala'i da zai same shi a rayuwa to yana cinye masa zunubai ne rawahu bukhari wa muslim an abi sa'id al-khudri wa abi huraira ma tahabba isnani fillahi ta'ala ba wasu mutum biyu musulmai da za su so juna dan Allah ta'ala ba don wata dangantaka ta jini ba ba don wata surukunta ba ba don wani harka ta duniya ba ka gane sun so junansu ne don Allah illa kan afdaluhuma to sai wanda ya fi su daraja a wajen Allah ya zamanto shine ashaddahuma hubban li sahibi mafi tsananin su ga soyayyar da yake wa dan uwansa wanda ya fi wani tsananin kauna ga dan uwansa na Allah to ya fi daraja da falala a wajen Allah rawahu bukhari an anas kaga yana kudaitar da kaunar juna kenan tsakanin musulmi da musulmi ma saratu ba di nasu fitinatan manzo Allah yace ban bar wata fitina ba a bayana adalla ala rijal adarra ala rijal mafi cutarwa ga mazaje minan nisa'i fiye da mata kaga kuɗi dai yana batarwa ko mulki yana batarwa to ba kamar mata ba ban bar muku wata fitina a bayana mafi cutar da ku ba fiye da mata yadda aka bar ku da su saboda haka dole kai kaffa kaffa kai taka tsantsan da mata rawahu turmuzi an usama ma ta habba rajulani fillahi ta'ala ko maimaci ne to shi ma daban ne ba wasu mutum biyu da za su so juna dan Allah ta'ala illa wa ba Allahu lahuma kursiyan sai Allah ya kafa musu kujera fa ajlisa fa ujlisa alai za a zaunar da su akan wannan kujeran a ƙarƙashin al'arshi ba hatta ya faraga lahu min hisabi har sai Allah ya gama hisabi da sauran mutane su ba za a bincika komai nasu kaga abu ne mai sauki inda za mu kori shaɗan a tsakanin mu mu so junan mu dan Allah wannan kaga ya daidai da rajulani tahabba fillah ijtama'a alai wa tafarraqa alai rawahu tabarani an mu'azi ma ja'ani jibrilu manzo Allah ya ce malaka jibrilu bai taba zuwa mini ba illa amarani face sai ya umarce ni bi hataini da'wataini da waɗannan addu'o'i guda biyu kuma ba dan soke zuwa ba ko da aya ya kawo ko sura to bayan ya gama zai to ina maka tunin ji kar ka manta da addu'o'in nan guda biyu ka dinga karanta su domin cewa jibrilu bai taba zuwa mun ba face sai ya umarce ni da waɗannan addu'o'i guda biyu shine Allahumma arzuquni ɗayiban Allah ka arzuta ni mai tsarki shine halal wasta amilni salihan ka sani na dinga aikata mai kyau duk sanda yazo sai ya ce min ka dinga yin wannan addu'a Allah ka arzuta ni halal ka sani in dinga aikata mai kyau rawahu al-hakim an hanzila ma da lasa qaumi yadhkuruna Allah ta'ala mutane ba su taɓa zaunawa ba suna zikirin Allah ta'ala illa nadahum munadin minas sama face sai wani mai kira ya kira su daga sama wani mala'ika ne da Allah ya wakilta yana sama daga ya ga kun taru kuna zikirin Allah zai kira ku a ƙarshe ce kumu kai ku tashi magafuran lakum duk an gafarta mu ko ba ku istighfari ba a zikirin in dai zikirin Allah kuka yi to ba za ku tashi ba sai an kira ku ku da ba ku lokacin da za ku tashi to ku tashi tunda kun gama kuma duk an gafarta mu رواه الدياء عن أنس الحمد لله فاتحة صلاة الفاتح الله يبيع من دكا بقى ثم دبقى تولى نسبة ومشاهد الدعاء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المبدود عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العزيز اللهم ألقد بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير ونسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين